أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah muna yabo gare shi godiya da yabo marasa iyaka da ya haɗa mu a wannan masallaci a masallacin galadanci da ke birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na alhamis sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1446 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine kuma sha uku dai ga watan uku a shekara ta 2025 a lissafin miladiya za mu karasa inda muka tsaya jiya a sharhin ko karanta abin da malam abdurrahman bin nasir ya rubuta na sharhin aya ta 120 a suratun nisa' ko bayan wato duk da malam bai karanta ba ya wadatu da karatu jiya ya'iduhum wa yumannihim ba mu gama karanta shi ba ko yawa nan ne zamu tashi Allah madaukaki yana cewa ya'iduhum wa yumannihim yana magana akan abin da shedan ke yi dangane da mutane bayan alkawarin da yayi na halaka su da batar da su yace yana musu alƙawari alƙawari zai iya zama na abu mai kyau ko abu mummuna wa yumannihim kuma yana musu burace-burace shine ma na yace ai ya'idu shaytanu man yas'a fi idlalihim shaytan yana alƙawari ga waɗanda yake ƙoƙarin batarwa yace wal wa'du yashmalu hatta al wa'id alwa'ad a nan in aka saba abinda aka saba shi ne an yi laƙin wa'ad da kawai ana nufin maganar na alheri ko wato shi alwa'ad a nan da yake nufi hadda abin da ya shafi wa'idi wato wani abu mummuna da zai samu mutum a yace kama qala ta'ala kamar da Allah madauki yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra kaga wannan idan ka tashi zaka ciyar ka bada taimakon dukiya sai shaidan ya rika rada maka a zuciya cewa kai in fa ka bada wannan to zaka talauce wannan shine iadi din da yake eh saboda wannan kun ga ai wa'idi ne cewa mummunan abu zai same ka na talauci in har kana bada dukiyarka a sai shi fa innahu ya'iduhum idan anfaqu fi sabilillah cewa idan suka bada dukiyarsu suka taimaka dan taimakawa addinin Allah iftaqaru za su talauce haka yake zuwa ya rada musu a wa yukhawifuhum idza jahadu bil qatl hakanan kuma idan za su je jihadi an yi kira a fito a je a yi jihadi to shi shaidan sai ya lababo a cikin zukatansu yukhawifuhum bil qatl cewa za a kashe su sai rika rada musu a zuciya yana sa musu wasu wasi to ku in fa kuka fita wannan ba fa lalle ku dawo ba wannan kuma sai razana su sai su tsorata wa ghairihi haka nan kuma dai da wani abu ba kisa din ba ko jin rauni da makamantansu kama qala ta'ala innama zalikumu shaytanu yukhawifu awliya'ah gani cewa shaytan ne yake tsoratar da ku mabiyansa yawwa ma'ana yake tsoratar da ku dangane da mabiyansa cewa ku kiyaye ku ji tsoronsu za su yi rinjaye a kanku cewa suna fa da ƙarfi suna da jama'a sun fi ku yawa da sauransu ai mun karanta wannan a baya ko a ali imran yawa inna ma zalikum shaytan wannan fa shaytan ne kawai yake muku zance kar ku yarda da shi me yake muku yukhawwifu awliya'akum ba wai yake tsoratar da mutanensa ba a'a ai yukhawwifukum awliya'akum yana tsoratar da ku waɗanne suke jibintarsa kafirai cewa suna da ƙarfi suna da yawa kuma sun fi ku wa yukhawifuhum inda ithari mardatillah bi kulli ma yumkin wa ma la yumkin kuma yayin da mutane suka fifita neman yardar Allah sai ya tsoratar da su da abin da zai yiwu da ma abin da ba zai yiwu ba mimma yudkhiluhu fi uqulihim na daga abin da zai cusa shi a cikin kwakwalansu hatta yaksalu an fi'ilil khairi dan su samu kasala daga aikata aikin alheri domin kokarin shedan ne idan ya ga kai mai himma ne sai ya zo maka ta inda zai sa aikin kai ɓaci idan ya ga kana da kokarin addini to ta hanyar kokarin addinin zai biyo ya sanya ka kai bid'a sai ce wannan ayyama kaɗan kaɗan ƙara mana to waye ya ce dole sai an samu misali irin na baya sannan a zo a aikata kawai ka aikata ai duk kofofin lada yawa ne da su waye ya ce tasbihi ba kyau waye ya ce kaza ba kyau waye ya ce kaza ba kyau kawai ka aikata sai ka fada hanyar da ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya same ka a bid'a kuwa to yanzu zai angi zaka zuwa shirka in ka fi karfin sa a shirka ka fi karfin sa a bid'a to shine zai zo maka matakin saban Allah ya kintsa maka ya kawata maka ka saba wa Allah ta'ala cikin wasu abubuwa da kake aikatawa duk inda ka miƙe ko za ka aikata wani abin kirki to zai daƙile ka eh zai daƙile ka ya hana ka aikatawa wannan dai duk kun san shi daga cikin abin da malami suke bayyana um yace hatta yaksalu har sai sun yi kasala an fi'il khairi daga aikata alheri wa kadhalik yumannihim al'amani albatila yana sa musu burace-buracen ƙarya allaci hiya inda ta wanda in aka duba sosai a cikin tsanaki aka yi bincike kassara billazi la haqiqata lahu abubuwan da yake musu alƙawarin kamar ƙawalwalniya ne wadda ba ta da haƙiƙa kana hangowa daga nesa kamar ruwa ne alhali ko ba ruwa bane zafin rana ne da kirerayi sai ka gan shi kamar ruwa wannan shine kawalwalniya to haka alƙawarin shaidan yake duk abin da zai maka alƙawari za ku samu ɗaukaka za ku samu ci gaba za ku samu zaman lafiya za ku samu kuɗi za ku samu tattalin arziki mai ƙarfi za ku tsorata abokan gaba za ku yi rinjaye in kun bi shi in kun rabu da kaza da kaza kar ku bi qur'ani nan kar ku bi hadisan nan kar ku bi kaza da kaza ku tsaya akan abin da kuka saba duniya za ta yi muku daɗi to alƙawarinsa duk ƙarya ne kana lura da shi zaka ga babu wani abu yace wali hadha qala shi yasa Allah madauki ya gaya mana dan ya bamu assurance ya bamu tabbaci cewa kar mu gaskata alƙawarin shedan da rudin sa duk ƙarya ne Allah ya san abin da shedan ke planning ƙarya ne shi yasa yace wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa me wurura shedan ko ba abin da yake musu alƙawari sawa'un ababin alherin ko tsoratar da su da wani abu na sharri cewa zai same su in sun aikata wani aikin alheri to babu wani abu a cikin maganganunsa illa horora to anan za a duba a gani kai wa za ka gaskata ko wa za ka gaskata za ka gaskata Allah kenan ka saba wa shaidan za ka gaskata wa shaidan da alkawarinsa kenan ka saba wa ka saba wa Allah ba dama ka haɗa biyu yawwa dole ne ka rabu da shedan in kana son ka zauna lafiya Allah ya mu fi karfin sa to sai Allah ta'ala a aya ta 21 bayan 100 yace ulaika ma'wahum jahannamu waɗannan sakamakon su wato matabbatar su makomar su inda za su tabbata su zauna makoncin su da za a shimfida su a ciki shine jahannamu wutar jahannamu sannan za a ɗora fuskarsu da gadon bayansu da gabansu annan za su ɗanɗani azaba ai manin qada lishaitan duk wanda ya jawo yayi da'a ga shaiɗan, wa a'rada an rabbih ya bijire wa ubangijinsa wa sara min atba'i iblisa ya zama cikin mabiyan iblis wa hizbihi da kuma rindinarsa mustaqarruhumun naru matabbatarsu ita ce wuta wala yajiduna anha mahisa ba su da makarkata maboya mafaka da za su karkace daga wutar jahannaman su samu wani abu daban shine ce ai a mukhlisan babu wani abu da zai zai cire su ya tsirar da su wala malja'a babu kuma wato mafaka da za su fake bal hum khaliduna fiha abadal abadi har abadar abada babu tsira babu fita babu wanda zai zo ya fidda su muddin dai sun shiga a saboda irin wannan babban laifi yace walamma bayyana ma'alal ashqiya'i awliya'i shaytan bayan Allah madauki ya bayyana mana makomar shaƙiyai karkatattu taɓaɓɓu mabiya shaiɗan zakara ma'alar su'ada'i auliya'ihi sai ya ambata kuma sakamakon kuma makomar abinda masu sa'a masu samun nasara mutanen kirki za su samu na alheri kuma wanda su ne masoya Allah majibinta lamari a faƙala sai Allah maɗauki ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda kuwa suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannati za mu shigar da su za mu shigar da su inji Allah jannatin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha abadan su ma za su dawwama a ciki Idan waɗancan za su dawwama a ciki haka su ma waɗannan za su dawwama a gidan aljanna wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah tabbace na gaske ma'ana gaskiya ne babu ƙarya a cikinsa don haka ka gaskata Allah wannan ta'akidi ne mai ƙarfi don ka ji cewa alƙawarin shaidan menene ƙarya ne dama bayan ya gaya maka cewa wa ma ya'iduhum shaytanu illa gurura kowannen ya ishe ka amma sai aka ƙarfafa maka da cewa alƙawarin Allah ne wannan da kake ji kuma wato haƙƙan gaskiya ne shi yace wa man asdaqu min Allah qila babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana eh babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana ko akwai don haka zancen Allah gaskiya ne haka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam yake cewa ai me ake nufi da walladina amanu yace ai amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan sune rukunan imani ba yawwa to wanda suka yi imani da wannan dan kawai in aka ce walladina amanu ba kawai imani da abu ɗaya ba duk abin da Allah ya wajabta ai imani da shi waɗanda suka yi imani da wannan abin to su ake nufi imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafan da Allah ya saukar da kuma manzanni da ya aiko da kuma imani da ranar ƙarshe cewa za a mutu bayan an mutu kuma za a tashi da kuma imani da ƙaddara abinda zai samu mutum na alheri da abinda aka rubuta zai zo masa na sharri duk ya yarda da wannan على الوجه الذي أمروا به bisa fuskar da ta irin yanayin da aka umarce su da shi ilman wa tasdiqan wa iqrara wajen ilimi abinda aka nemi su yi imanin nan da shi to su nemi iliminsa yawwa kuma su gaskata kaga ba iya ka zauna kawai ka ce sai mai imani bane da baki sai ka nemi ilimin al'imanu billahi menene ko ilimin al'imanu billah ka san samuwar Allah kai imani da rububiyar Allah kai imani da uluhiyar Allah ma'ana ka bauta wa Allah shi kaɗai karka haɗa shi da kowa kai imani da sunayen Allah da siffofin Allah kai ilimin wannan abun ka san shi sannan kai ilimin imani da mala'iku babu kokonto babu tababa akwai halitta ko halittu sunansu mala'iku ba ganinsu muke ba to amma ka yadda suna nan su ne bayin Allah da Allah ya halitta da ba sa saba masa kullum a cikin aikin bautarsa suke yi kuma a cikinsu ya ɗauki wanda yake zaɓa ya turo shi gun manzanninsa na mutane su kawo saƙo. An fahimci wannan? Ka yarda da wannan abun kuma akwai mala'ikan mutuwa, bayan mala'ikan mutuwa akwai mala'iku da za su yi maka tambaya bayan ka mutu, sannan da masu hidima dai ga Allah maɗaukaki, masu ɗauke da al'arshi, duka waɗannan in duk abin da nassi ya zo a kansa ko a ƙur'ani ko a hadisi dangane da mala'iku to ka gaskata wannan abu kai imani da shi to kuma sai ka yi iliminsa kun gane wannan wannan ina nanatawa ne don mu san wajibi ne ka karanta babin aƙida da yake magana akan wannan abu shine malam yake faɗakar da mu anan yawwa dan haka kawai ba ka ɗauka imani mujmal da abubuwa ba a ka san abubuwan da wajibi ka san su musamman a zamanin yanzu da ‘yan kokonto da ‘yan ƙaryata nassoshi na ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam maganganunsu suke shiga cikin mutane, kokonto yana da sauƙi akan abubuwan da da mutane sun sallama suna cikin yaƙini a kansa, amma yanzu daga sauraron wani abu na shubuha sai mutum ya rikice sai koma yana ne ƙoƙarin ya ƙaryata abin da yake rukuni ne a cikin imani a musulunci. Allah ya tsare mu da imani da littattafai su wannan ba imani ne na kai aiki da su ba a'a imani ne na cewa an taba saukar da su ka yadda at-taura sunan littafin da Allah ya bai wa annabi Musa ne amma yanzu aiki da alqur'ani zaka yi ba da at-taura ba ka yadda injila sunan littafin da Allah ya bai wa annabi Isa ne ka yadda sunansa kenan sawa'un akwai shi a yanzu ko babu wanda yake hannun Yahudu da Nasara akwai matsala a cikinsa, amma akwai na gaske da Allah ya saukarwa annabi Musa na attaura, akwai kuma na gaske injila da Allah ya saukarwa annabi Isa alaihi salatu wassalam. To, kar a ji a bakinka ko a zuciyarka kana kokwantan littafi mai suna attaura, kar a ji kana kokwantan littafi mai suna mai injila wannan wajibi kai imani da su amma aiki to da qur'ani za ka yi da kuma bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na manzon ƙarshe wal yawmil akhir ka kokari kuma ka san ilimin lahira ranar ƙarshe ka yi karatu akan duk abin da Allah maɗaukaki ya faɗa cikin alƙur'ani na imani da ranar ƙarshe to kar kai wasa da shi ka gaskata duk zancen Allah babu kokonto a ciki babu ƙarya a ciki haka nan ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya bada labari za a yi tambaya a kabari za a yi azaba a kabari za a yi ni'ima a kabari ga wanda ya cancanci wancan da wanda ya cancanci wannan Allah sanya mu cikin wanda suka cancanci ni'ima a kabari sannan rayuwar barzaku me ake a cikinta yaushe mutum wacce irin alaka ake yi da rayukan da suke cikin barzaku ba a roƙonsu ba ka zuwa ka roƙi wanda rayuwarsa take cikin rayuwar barzaku ko da mutumin kirki ne a rayuwarsa ta duniya ba za ka roƙe shi wani abu ba domin ba shi da ikon yi wani abu Allah kaɗai ake roƙa waɗannan abubuwan ka karanta wannan babin ka san shi ka yi imani da ya ƙini cewa za a tashi bayan an mutu sannan ka yi imani da ƙaddara ita ma ka yi karatu a kanta, ka nemi ilimi da zai karantar da kai imani da ƙaddara, da maratib ɗinta, da ilimi, da rubutu cewa Allah maɗaukaki ya san komai da abin da ya gabata, da abin da zai zo nan gaba, da sakamakon rayuwarka, me za ka yi a duniya, me za ka zama a duniya, menene kuma sakamako in ka koma ga Allah, duk Allah ya san wannan, kuma ya rubuta shi. kuma duk abin da kake gani yana aukuwa ko aikinka ko aikin wasu ko a halittar Allah a ayyukan Allah duka Allah maɗaukaki shi ya halicci komai sannan kuma da ganin da masa abin yake aukuwa to ka san wannan ilimin kuma ka neme shi ka samu yaƙini a kansa wannan dai yana cikin abin da ake nufi da wallazina amanu yanzu kun gane da wallazina amanu bai sannan a ka san wannan abun ta duk fuskar da aka baka umarni a ilmance kuma ka gaskata babu kokonto kuma ka yi ikirari da bakinka ya tabbatar da ya yarda da Allah ya yarda da manzanni ya yarda da mala'iku ya yarda da sauran abubuwan da Allah ya wajabta a imani da su kar a ji bakinka yana ƙoƙarin ya nuna wani abu na gaskiyar Allah baka yarda da shi ba dole sai bakinka ya faɗa shahadatu Allah ilaha illallah shi yasa mutum ba zai zama musulmi ba sai ya faɗe ta da baki da zai zo a tambaye shi ka yadda ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah ya ce eh ka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ya ce eh sai a ce to ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasul sai ce shi ba zai faɗa ba to musuluncin ba za a karɓa ba la budda min i'tiqad qalbi wa qawli lisani wa al'amal bil jawari sannan imani yake tabbata duk sai an hada waɗannan abubuwa malam ya ci gaba yake cewa wa amilus salihati sannan kuma suka aikata aiki na ƙwarai annashi ati anil iman ayyuka nagari waɗanda suka tsuru sakamakon imani da Allah eh sakamakon imanin da kai to kuma sai kai aiki wa hadha yashmalu sa'ira sa'ira al-ma'murat wannan kuma ya kunshi al-amalu salihah sun kunshi duk abubuwan da aka yi umarni da su min wajibin ko wajibi ne ومستحب كوكما مستحب الذي على القلب akwai ayyukan da suke na zuciya ne tawakkali taqwa ko tsoro da sauransu duk waɗannan abubuwan na zuciya ne ayyukan zuciya ne risina wa Allah gaskata Allah duk wannan aikin zuci ne akwai ayyukan zuciya wajibi ka yi aikin zuci wallazi ala lisan akwai kuma ayyukan harshe to na harshe shi ma ka yi da zikiri karatun alkur'ani farko shahadatu Allah ilaha illallah dole ka faɗa ka gaskata yawwa wallazi ala baqiyatil jawarihi hakanan kuma abinda Allah ya wajabta ko abinda yake mustahabbi wanda aka dora akan sauran gabubban jiki hannu kafa ido kunne ka ji alheri ko ka faɗi alheri da bakinka kuma ka kalli alheri kar a ganka kana kallon sharri kana jin sharri duk wannan yana cikin fa wa amilu salihati kuma ashe abin fadi ne da shi abin nufi dai kai imani kuma ka lazimci abin da yake shine daidai a koyaushe ka lazimci taqwa yace kullun lahu min as-sawabi al-murattabi ala dhalika kowanne kuma da ladan da aka ajiye aka yi tattalinsa a kan wannan aiki da za ka aikata, bi hasabi halihi gwargwadon halin da kake ciki kai mai aikin wa maƙamihi da matsayinka in kana cikin halin rashin lafiya an ɗauke maka abin da ba za ka iya ba. In ba ka da ƙafa abin da ake yi da ƙafa an sauke ma, ba ka da hannu abin da ake yi da hannu an sauke ma. An fahimci wannan? Don haka komai gwargwadon halin da kake ciki da kuma yanayinka. wa takmilihi lil iman da kuma cika maka imani wato ka cika imani wal amal salih da ayyukan kirki wa yafutuhu ma rutiba ala dalika kuma sannan akwai abin da zai kubce maka abin da aka dora akan wannan a bi hasabi ma akhalla bihi gurgudan abin da kawofintar ya kubce maka baka samu aikata shi ba to sai kai hasarar ladan da aka ajiye cewa wanda yayi kaza zai samu lada kaza to in baka yi ba baka da wannan lada ana fahimta min al-imani wal amal na imanin da kuma aiki yace wa zalika bi hasabi ma ulima min hikmatillahi wa rahmatihi wannan kuma gurgurdan abinda mutum ya sani ko aka sani na wato hikimar Allah da kuma rahamarsa wa kadhalika hakanan wa'duhu alqawarin Allah as-sadiq wanda yake na gaskiya babu ƙarya a cikinsa alladhi yu'rafu wanda shi kuma ana saninsa min tatabbu'i kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kana sanin alƙawuran da Allah ya yi da alƙawurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa muminai cewa Allah zai musu ya musu tattali na abu kaza da abu kaza da abu kaza a aljanna aji muna jin wannan a cikin alqur'ani yawa waɗanda suka yi kaza za a ba su kaza kamar yadda ya faɗa ne walladina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan menene ba alƙawari bane alƙawari to irin wannan suna nan a cikin alqur'ani da yawa har a siffanta maka yadda aljanna take ko matan aljanna ga shi nan dai duk zai gaya mana da kuma 'ya'yan itacen gidan aljanna Allah ka sa mu samu aljanna ina ne yawa yace wali hada dan haka ne dakara thawaba almurattaba ala zalika Allah madaukaki ya ambaci ladan da aka dora akan wanda ya aikata aikin kirki bi qaulihi yake cewa sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su gidajen aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar cikin aljanna din nan akwai abinda ido bai taba gani ba duk yawon da kai in ka yi yawon duniya duk kalle-kallen da ka yi da na wayarka da na intanet kenan ko da na talabijin da na meye duk abin da ka gani a duniya to ba ka taɓa ganin abin da ke cikin aljanna ba a sai duk daɗin da ka gani a duniya to aljanna ta fi wannan sai ka yadda ashe aljanna daɗin da ke cikinta ba na wasa ba ne ko yawwa sannan wala udhunun sami'at babu wani kunne da ya taɓa jin labarin haƙiƙanin yadda lamari yake kawai kwatance ana gaya maka sai a cikin alkur'ani wannan haƙiƙa ne ba kwatance ba ne amma shi ma ai labarin kake ji baka ji haƙiƙar ba baka ga haƙiƙar ba sai ka je gidan aljanna za ka ga haƙiƙanin yadda lamarin yake to duk irin labarin da wani zai baka ba Allah ba to ba za ka iya riskar haƙiƙanin menene aljanna ba ana fahimta wala khatara ala qalbi bashar kuma babu wani dan adam da haƙiƙanin abin da ke cikin aljanna ya taɓa ɗarsuwa a zuciyarsa duk abin da za ka yi imajini ka zauna kai ta mafarki kai ta mafarki ka ga daɗi ka ga kaza ko irki da mafi yawan mafarki mu dama wani iri ne daga kayan mafarki abin tsoro ya biyo ka ya mafarkin kenan in kai mai daɗi kuwa sai ka suranta sai ka tashi sai ka kasa siffantawa kaga wani abu kaga wani abu to duk abin da zaka tuno ko a mafarkin ne ko ba a mafarki ba to ba za ka iya tuno haƙiƙanin aljanna ba daɗin da ke cikinta ya fi ƙarfin labari ya fi ƙarfin tunanin ƙwaƙwalwarka ya fi ƙarfin abin da ka taɓa gani shine abin da ake nufi a nan min anwa'il ma'akili wal masharibi na nau'o'in abubuwan ci yanzu ba ɓata lokaci bane a zo a zauna ana lissafa maka cikin aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza yanzu a duniya abubuwan da ake gaya maka a ciki ma akwai abin da an gaya masa ka ce ani ba na sha'awar kaza ko wani zaka ji kana kyamarsa wani zaka ji saboda baka taba ganin sa ba ba zaka ci ba wani abun an kawo maka shi a kwano an buɗe bismillah sai ce wannan din meye sai an gaya maka meye sai ce oh ni bana cin kaza zuciya ta tashi za ta to a aljanna ba abin da zai tayar maka zuciya duk abin da zaka ci mai daɗi ne shine min anwa'i al-ma'akili wa al-masharibi haka nan duk abin sha ne babu wani abin sha da zai kawo maka tashin hankali allaziza masu daɗi eh masu daɗi menene daɗi? Hmm? Ku yi min definition ɗin daɗi. Gamsarwa. Haka za ku ƙare yawan duk ku dawo ba wani abu za ku. Daɗi kawai daɗi. To, shi, shi kansa daɗin, ku fahimta. wani abu ne da Allah ya halicce shi a yanzu za ka ji wani abu wani na jin daɗinsa wani baya jin daɗinsa ko to na aljanna ba haka yake ba gaba ɗayansa mai daɗi kuma daɗi daraja daraja ne ko yana da percentage da level iri iri to matu ana duk abin da yake na aljanna ne ƙarshen matuƙarsa babu abin da zai wahal da kai in gamsuwa ake nufi za ka samu gamsuwa in zancen ɗanɗano ne to ya fi duk wani ɗanɗano da kake ji kuma wannan hassa ɗin da Allah ya baka shine sensory organ na ɗanɗano na testing za ka samu wani yanzu organ ɗinsa na wannan akwai rauni in ya ɗanɗani wani abun baya jinsa sosai akwai wata cuta ko wata mura da za ka yi sai ka ji baka jin sansano abin da warin abubuwa da yawa baka ji to idan ka shiga aljanna tun da shi Allah yana cika maka shi to the maximum level da za ka iya samu ɗanɗanon ka cikakke ganin ka garau duk abin da kake bukata haka Allah zai cika maka yadda za ka ji daɗinsa za ka yanzu wannan abin da kake ji na duniya na daɗi ɗan ƙanƙani ne, ɗan hinkin nan, kuma ya kamata kai wa kanka wa'azi, bai kai darajar da za ka yi hasarar na lahira a dalilinsu ba. Mun gane abin? Wannan ba wani abu ba ne, ɗan kaɗan ne, wanda ya rasa shi ma yana iya jin daɗin ta wani ɓangaren. To, amma na aljanna ya wuce duk yadda kake tsammani. Wal manaziril ajiba da kuma wurin kallo na ban mamaki. duk inda za ka ce ka je kallo ya kuke cewa kallon buɗe ido to aljanna yawan buɗe ido ko za ka je ka ga abubuwa za ka ce baka taɓa gani ba a duniya to abin da za ka gani a aljanna ya wuce duk tunaninka idan a wayarka yanzu za ka iya yanzu ka san komai yana nan za ka iya sashin ko beautiful scenes abubuwa masu kyau kai satin ka gani duk abin da ya fito maka wata kyamara ce ta ɗauka a duniya ko shi za iya abin da za a nuno maka wani gida mai kyau ka rika mafarkin ina ma naka ne ko wata bishiya ta burge ka ga ruwa da menene ga wuri kaza ga wuri kaza to duk abin da zaka gani na aljanna ya fi shi an gane wannan duk abin da idan ka ya taba gani to na aljanna ya fi wannan baka taba ganin wancan na aljanna na hakika to haka za ka ga shi ne almanazirul ajiba eh wurin kallo da zai baka mamaki ya baka sha'awa wal azwajil hasana da mata kyawawa wal qusur da kuma gidaje kaga an kira su qusur me qusur palaces fada fada gidanka fada ce ta fi karfin a ce ɗakin ka ɗaya ba irin wannan shagon na ƙofar gida ko yanzu kana zaune ba aure da kai sai dan shagonka a kofar gida ka shiga aljanna ka fi karfin wannan lamari yau Allah ya rufa maka asiri duk wani abu da kake tunani a zamanin yanzu ya za a ka samu aiki ya za ka samu aure ya za a ka gina kaza da kaza ina albashi ina waye duk an huta kana mutuwa inda aljanna za ka duk zancen ya kare kusur ba fa irin wannan da kake gani na masu duniya suna ta faɗa a kai ba a shiga takara don a shiga kusur a yi kuɗi don a gina kaza wani ya gina maka ɗakunan da wani bai taɓa kwana a ciki wani ya gina ɗakuna ɗari a manshin ɗinsa amma kullum sai zai kwana a ɗaki ɗaya ba zai iya kwana a ɗaki biyu ko amma akwai ɗari ɗakuna da alfahari in baƙi sun zo duk akwai inda za su kwana amma shi dai a ɗaya zai kwana to haka in ka je aljanna haka Allah zai maka su ga su nan kawai sai dai kai ta kallo sun ishe ka duk abin da kake so kai tunani fa idan kai kana son kaza kawai sai Allah kawo shikenan amma ka zo nan kana sabawa Allah kuma ka je kai ka rasa wancan ai baka tunani mai kyau ko dan haka da Allah mu daure mu nemi aljanna wal ghuraf al muzakhrafa da benaye yan ce hurfa ba ordinary ɗaki ba ɗaki na sama shine asalin gurfa a gun balarabe yawwa to ɗakuna hawa hawa hawa kuma muzakhrafa waɗanda aka yi musu ado ado fa ba irin naka da fulawar da aka dasa a wannan duniyar da gol ɗin da aka tono a wannan ƙasar ba wasu abubuwa ne da baka taɓa ganin irinsu ba Allah zai halitta maka kai ado da su wal ashjar al mutadalliya yau ana siffanta mana aljanna da bishiyoyi waɗanda suke sun yi ƙasa-ƙasa shine mutadalliya sun sako rassansu ka san ita bishiya in ta yi sama da yawa ko inuwarta ba za ta amfani ka sosai ba ko amma saukowar ta ƙasa ta fi amfana da inuwar to ballantana kuma a ce mai ɗan itace ne wanda kawai hannu za ka sa ka tsinka ko ka san wani shi fa in kana so yanzu in a aljanna ne kawai kana son fawake din in a plate kake so a kawo masu kawai sai ya gan su in sha'awa kake ka taka da kafar ka ka samu bishiyar ka tsunko wannan din shine mai faranta maka rai to shi za a baka damar ka duk abin da kake jin daɗin sa to shine Allah zai yassare maka dan kawai ka ji daɗi wani irin gata ne wannan sannan yace wal fawakih al mustaghraba da daban-daban nau'i-nau'i na abin mamaki na ‘ya'yan itace, wani ko sunansa baka taɓa ji ba a duniya, kuma wanda suke a duniya, ɗanɗanan daban yake da na lahira sunan ne kawai iri ɗaya. In ka samu rumman da Allah maɗauki ba da labari, ko akwai rumman, akwai rumman a duniya ai, don ka samu na duniya. sunansa ne kawai da rumman irin na aljanna, amma ɗanɗanan daban yake, ba bauri, ba ɗaci-ɗaci, ba wani bai ƙarasa nuna ba, daɗinsa ya wuce duk inda kake tsammani. To haka nan duk fakiha, duk wani abin marmari, to haka za ka gansu abin mamaki. Wal aswatu shajiya da sauti iri-iri na tsuntsaye abin da zai kwantar maka da hankali. Shine al-aswat ash-shajiyya ka rika jin wani sauti yana fitowa Allah maɗaukaki yana sanya wasu halittu suna yin wani sauti da zai nutsar maka da kwanciyar hankali a duniya wani wata halittar in ta yi wani kukan sai ka ji tsorata ma za ka yi ko to amma banda aljanna duk abin da za ka ji sauti ne shaji mai daɗi irin wanda zai sanya ka gyangyaɗi da bacci ɗin nan ai akwai shi ko والنعم السابغة لنئمومي ما يلوتا سنة السابغة وتزاور الإخوان تكاجكما da ziyarce-ziyarce na ‘yan'uwa, sai ka tuno ɗan'uwanka, ka ce ka yau bari in kai wa wani ziyara, sai a je a tattauna, a yi labarin duniya, ko ce wata rana ka tuna lokacin da aka yi kaza, aka yi kaza, ka tuna lokacin da ake tafsiri ranar sha uku ga wata ɗin nan aka faɗi kaza aka faɗi ko Allah ya ba mu dama Allah ya sa mu je Allah ya sa mu samu damar da za ka shiga aljanna kuma duk wannan daɗin da ake siffantawa ka samu jinsa yanzu me ya kai daɗi a ce har irin zancen nan da muke kuma mun samu damar mu maimaita shi tabbacin ka tsallake ka tsallake wutar jahannam ka tsallake azaba in shi kuma ita kuma aljanna in an shiga dawwama ake ba fitowa har abada ba ranar da dadin nan zai kare kullun karuwa yake a duniya akwai abin da yawan yinsa yana sa ka gamsu da shi ka ji ka kosa to na aljanna ba kosawa ina ce ita ƙosawar wata damuwa ce da Allah ya halitta a cikin ɗan adam ko to a aljanna cire ta ake ba wani zancen ƙosawa da tabbajuri ko shine dai ƙosawar ka ji ka gaji da abu a duniya ne za a kawo maka abu sai ka ce da Allah kai wani na gaji da wannan yanzu a gidanka yau tuwo gobe tuwo jibi tuwo ko sai ka ji ba shi kake so ba to a aljanna duk abin da kake so a kowace rana shi za a kawo maka daban in ka ce har har abadan abada ba zancen ka mutu dama ko kullum wani abu kake so daban wanda baka taba ci ba to duk fa za ka samu kuma duk wannan ɗan kaɗan ne a cikin arzikin Allah kaga idan ba mu yi aikin da za mu shiga aljanna ba gaskiya mun zalunci kanmu mun zalunci kanmu yawwa Allah ya tsare mu daga zaluntar kanmu wa tazawurul ikhwan wa tadhakkuruhum ko wa tadhakkuruhum ma kana minhum fi riyadil jinan da kuma abinda su rika tuno abubuwan da suka aikata a gidajen aljanna ma'ana a gidan aljannan za su rika tuno abubuwan da suka aikata a duniya wa a'la min zalika kullihi wa ajal kun ji wannan daɗi to abin da ya fi shi daɗi kuma duk wannan abin da muka siffanta akwai abin da ya fi shi sama yake da shi shine me ridwanullahi alaihi yardar da Allah zai maka kaji Allah ya yarda da kai me ma'anan ya yarda da kai ya amince maka ya ya buɗe maka dama kai ɗan gida ne ko ahlan bika wa sahlan bika ahlan laka wa sahlan bika kuma sannan a kamar da bature ke cewa is pleased with you shine ma'anan radiyallahu Allah ya yarda da kai ya amince ba zancen ya fushi da kai har abada shine fa ridwan to bayan wannan ridwan ɗin ga ƙari wata matu'il arwahi rayuka su rai na cikinka na jikinka zai ji daɗi bi ƙurbihi saboda kusancin da zai samu da Allah shi rai gashi gashi da kusanci da Allah wal uyun idanuwa kuma ma'ana wata tamatta'ul uyunu bi ru'yatihi su kuma idanuwa za su ji daɗin ganin Allah, wanda ganin Allah ɗin ya fi komai daɗi, ya fi zaman aljanna daɗi, ya fi cin kayan aljanna daɗi, ya fi shan abin da za ka sha a aljanna daɗi, iskar da za ka ji mai daɗi to ganin Allah ya fi ta daɗi. Duka, kamar da manzan Allah sallallahu ya tabbatar da haka. Wal asma bi khitabihi kunnuwa kuma ko ji shine al'asma shi kuma ya tamatta'u shi ma bi khitabihi da jin daɗin zancen Allah zancen da annabi Musa ya ji ko zancen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji in ka shiga aljanna kai ma za ka ji Allah zai magana da kai kunnanka ko jinka kun san akwai bambanci tsakanin ji da kuma kunne ko yawwa kullum Allah maɗauki ya fi amfani da lafazin mene ji yawwa saboda jin daban za ka iya ganin wani an yi hatsari an fere masa kunnan babu shi amma kuma yana ji ko ba haka bane wani kuma kunnan ga fatar kalau amma baya ji saboda sam'in na ciki shine ya lalace to al asma'u tatamatta'u bil istima'i ila khitabillahi cewa za su rika sauraron maganar Allah Allah zai musu magana kada kake tsammanin ba a san da kai ba sai Allah ce ya wane hmm? kai ya za ka ji a ce Allah ya kira sunanka me kake so yau ya za a yi ma kaza hmm? Allah ta'ala ya yassare mana mu samu wannan ni'ima allazi yunsihim kulla na'imin wa surur kuma wannan ganin Allah din da jin maganar Allah da samun yardar Allah abubuwan nan uku ku rike su ridwanullah wa ru'yatullah wa me wa sama'u khitabillah waɗannan abubuwan sai sun mantar da kai duk ni'imar da kake ciki kun gane zancen ba kana cikin jin daɗi ba da cin abin daɗi da zama cikin abin daɗi da komai to ganin Allah da yardar Allah sai ya mantar da kai daɗin da ka ji a aljanna ya za a suranta wannan abu ba zai surantu ba duk inda za ka tuno ba za ka iya tuno shi ba ya fi ƙarfin tunaninka da farin ciki duk sai ya mantar da kai ya ce bari ku ji wani abu malam ce walaula sabatu min Allah lahum ba dan Allah zai tabbatar da mutane su tsaya a inda suke ba a aljannan nan la qaru da kawai sai dai su rika flying su tashi sama wa matu su mutu min alfarahi saboda tsabar farin ciki kawai sai su mutu yanzu a ce maka farin ciki ne amma zai sa ka mutu kana san sa a duniya to na lahira ganin Allah da jin maganar Allah da yardar da Allah zai maka daɗin zai sa kamar ka tashi sama kawai ka halaka saboda tsabar daɗin ya wuce yadda za ka suranta wal hubun shine dai da farin ciki falillahi ma ahla zalika na'im me ya kai daɗin wannan ai babu abin da ya kai wannan ni'imomi daɗi wa ma a'la ma ana lahumur rabbul karim kuma me ya kai ɗaukakar wannan abin da Allah zai baiwa waɗannan bayan Allah wato shi ar-rabbul karim ubangiji mai karimci abin da zai bawa waɗannan bayi nasa as'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minhum wa ma hasala lahum da abin da zai samu gare su min kulli khairin na kowanne irin alheri wa bahjatin da murna da kyau la yasifuhu alwasifuna wanda duk wani wanda Allah ya hore wa baiwa ta zalaƙar harshe da zai faɗa da baki, ta iya imagination da zai iya siffanta abu a rubuce, to ba za su iya siffanta maka wannan abin daɗin da aka ajiye aljanna ba. Duk wanda zai kwatanta maka ba zai iya wannan kwatancen ba. Ka san akwai ‘yan baiwa da Allah ya hore musu in suna zance sun iya baganar komai su fito da shi a gane. To duk iya zancen mutum ba zai iya siffanta maka irin wannan daɗin da za ka je aljanna. Hakanan duk iya rubutun mutum yadda Allah ya ba shi iya describing abu, to ba zai iya kwatanta maka yadda Allah maɗaukaki ya aje wannan kayan daɗin ba, wata mamu zalika wa kamaluhu, cikar wannan abun kuma da kuma dai cikarsa shine alhuludu adda'imu fi tilkal manazilil aliyat shine a ce wannan wurin ba ɗanawa aka zo a yi a fita ba a har abada za a zauna a ciki har abada har abadan nan fa ba ta da iyaka kawai an kwatanta ma saboda iya abin da ka sani kenan eh har abada saboda shine zancen da ka saba yi ko eh wane yana nan har abada wane kaza har abada to saboda shine zancen da muka saba yi to iyakar zance babu ran da zai kare babu ran da Allah zai ce to ku fito magana ta kare kuma sai a ruguza aljannar wannan ba tasawurin irin wannan sai yan philosophy da yan ilmul kalami sune masu wannan zancen wani zai zo ce maka to yanzu haka za a yi ta yi kuma to ina ruwanka kai da za ka nemi a sa ka a ciki wani kuma sai ya ce maka wai to ya za a yi yanzu ina rahamar ta Allah a ce ai ta azaba ai ta azaba wai ita ma ba za ta yanke ba akwai akwalin malamai dai a cikin wannan tattaunawa menene zai auku ai tunda Allah ya ce ma damatis samawati wal ard to ka bar wa Allah lamarinsa, yauwa, maganar abadan abadin nan to ka bar shi kawai, za a ta jin daɗi har abadan abadi, wali haza ƙala, don haka Allah maɗauki ce, khalidi na fiha abada, suna masu dawwama a ciki har abada. Wa'ad Allahi haƙƙa, alƙawarin Allah, wanda yake tabbace gaskiya ne. Wa man asdaqu min Allah qila babu wanda ya kai Allah gaskiyar zance babu yanzu ka me yasa aka faɗi wannan hikimar faɗin wannan a wannan mahallin sabaqa an zakara lana ma ya'iduhu shaytan ko ya gabata Allah ya ba mu labarin irin alƙawarin da shaytan ke yi shaytan zai kaza shaytan yace zan muku kaza za a yi kaza za a yi kaza to Allah yana gaya mana ne zancen Allah shi ne mafi gaskiya, kuma babu wanda ya kai shi gaskiyar zance, ashe zancen shaiɗan duk ruɗi ne kuma ƙarya ne, ba ka yi hankali ba in ka gaskata shaiɗan, ba ka so kanka ba, ka yi wa kanka zalunci mafi girma in ka bari ka shiga wutar jahannam tsakani da Allah. Duk abin da shaiɗan zai maka alkawari, wallahi ƙarya ne. ƙarya ne, in ji Allah, na Allah kuma shi ne gaskiya, mai Allah ya ce, walladina amanu kun san kuma menene amanu mun yi magana da su wa aminu salihati su ma suka lazimci ayyukan kirki na wajibai da mustahabbi kuma suka nesanci abin da Allah ya hana suka samu kamalar taqwa kenan ko to menene alƙawarin sanudkhiluhu ya kawo sinu zamu kamar rantsuwa ne zamu tabbace zamu shigar da su gidajen aljanna don haka shiga aljanna wallahi tallahi gaskiya ne in ji Allah kuma ni na yadda duk kun yadda ko to wannan zancen shine yasa Allah yake cewa wa man asdaqu min Allah qila bai kamata kai kokonton maganar Allah ba to shine malam yake cewa fa sadaqa Allahu al-azim eh Allah mai girma ya faɗi gaskiya maganarsa gaskiya ce الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون wanda maganarsa da zancensa ya kai matuƙar ƙololuwar ɗaukakar da za a iya kaiwa iyanan za a iya kaiwa duk inda zance zai kai a matsayin gaskiya to na Allah ya kai ƙarshen zama gaskiya shine abin nufi yawwa wali hada don haka lamma kana kalamuhu sidqan tunda zancen Allah gaskiya ne wa khabaruhu sidqan labarin sa ma gaskiya ne kana ma yadullu alaihi don haka duk abin da yake nuni zuwa maganar Allah mutabaqatan wadda ta zo daidai wa daida wa tadammunan ko wadda take mai shumulin da ta kunsa wata lazuman ko da in dai an same ta sai ta jawo ɗayar kullu zalika muradun min kalamihi to duka haka Allah yake nufi ma'ana duk inda ka samu zancen Allah ko ya fito kurukuru ya faɗi wannan shine wa man asdaqu minallahi qila akwai kuma in ce wa man asdaqu minallahi haditha to kun ga wannan mutabaqatan ne ko duk wani zance da ya faɗa ko ba a ce komai ba a faɗi cewa abin da muka zo da shi tabbace ne to ya kunshi duk komai nasa gaskiya ne hakanan mujarradin zancen kawai a faɗe shi to yalzamu an yakuna sidqan li'annahu mimman huwa asdaqu min an asdaqu ilan saboda zance ne da yazo daga wurin wanda yafi kowa gaskiya an ko ya faɗi cewa gaskiya ce ko bai faɗi cewa gaskiya ba ce yalzam cewa gaskiya ce shine abin da malam yake nufi ana ganewa to sai ce wa kadhalika kalamu rasulihi to haka zancen manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ma menene gaskiya ne babu ƙarya a zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ku duba ku gani Allah ta'ala ya tsarkake hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan tsarkakewa ne ga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ba wauta bace ba rashin hankali bane ba zautuwa bace ba rikicewa bace ba tsafi aka yi masa ba duk abin da ya faɗa menene hankalinsa kalau an gane a wani wurin kuma Allah ya tsarkake zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kadhaba fuadu ma ra'a ما كذب الفؤاد الفؤاد me الفؤاد sannan Allah madaukaki ya faɗi laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya haƙiƙa ya ga mene ayoyin ubangijinsa mafi ɗaukaka haka duk abin da ya faɗa gaskiya gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ƙarya a zancensa yaya wanda Allah ya tsarkake shi kafin ya zama annabi ma bai wa kowa ƙarya ba, shekararsa arba'in a duniya yana zaune da mutane, ya fi kowa shaja'a, ba tsoron kowa yake ba, ya fi kowa haƙuri, ba rauni ne da shi ba, ya fi kowa kyan hali, ya fi kowa gaskiyar zance, ya fi kowa nutsuwa, ya fi kowa hankali. ya fi kowa daɗin a zauna da shi, to haka ya rayu a irin wannan yanayin, ya kai shekara arba'in kowa na ƙaunarsa yana son sa kowa in ya gan shi zai samu nutsuwa da kwanciyar hankalin cewa ya ga mutum mai kamala to sannan kuma sai aka saukar masa da wahayi Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya masa magana cewa ga saƙo daga Allah ya zo ya gaya wa mutane waɗanda ba su gamsu da wannan zancen ba su ne suka ƙaryata shi duk da sun san gaskiyarsa suka ce taɓin hankali ne suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza da an faɗa amma kuma wannan bai canza maganar ba yana nan a matsayin saƙon Allah maganar Allah don haka haka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kar ka shiga cikin waɗanda suke ƙaryata maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Babu wani ɗan adam da Allah ya halicce shi, da aka ba da tsaro ga maganganunsa irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk annabawan Allah sun gabata, daga annabi Adam har zuwa annabi Isa, babu wani ɗaya da aka tsare komai ya faɗa, za ka same shi, an ajiye. kuma Allah ya tsare hanyar karɓo labarin wanda za a ce duk wanda ya faɗa ko ya rubuta a littafinsa zai ce ni wane ne ya gaya min malamina shi kuma malaminsa wane shi ne ya gaya masa shi kuma wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba dan adam din da aka tsare wa zancensa da irin wannan sigar ba babu ko annabi Musa a taurar da take hannun Yahudu yanzu tun a zamaninsa ma an faɗa ta ɓata, ko Allah bai ba da kiyayewa gare ta ba, an ba da kiyaye ta ne ga ƙwaƙwalen su malaman, bi mastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada su aka baiwa ajiyar littafin iya abin da suka riƙe aka suka rubuta amma alƙur'ani yadda aka ba da shi haka yake har yau kuma bugu da ƙari sai aka haɗa da zancen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune a cikin wani kango a bakin rijiya yake faɗin yanzu wane zai zo sai na abubakar ya zo umar ya zo usman ya zo abu huraira yake ba da labari yake ba da labarin ga abu kaza zai faru ga abu wane ɗan aljanna ne wane kaza wane kaza yana zaune a cikin gidansa matansa su ba da labari ga yadda yake cin abinci ga yadda yake sha ga yadda yake tafiya ga shigarsa banɗaki wacce ƙafa yake fara sawa fitowarsa wacce ƙafa yake fitowa da ita in zai je kasuwa me yake cewa ya yake tarbiyya ya yake zama da mutane kuma ba fa magana ce ta hadisan da ake faɗa hadisan manzo ba wai zama yake a wani majalisi kullum sai a zauna me ake yi kawai hadisi ba haka yake ba rayuwar ce duk inda ya je hadisi ne duk kallo in ya kalli mutum nan za a fahimci wani hadisi saboda wani can yana kallon irin kallon da yawa wannan sai a ce mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi har ya ce kaza sallah yana yake yi ana kallon gemunsa yana motsi a sallar azahar ko la'asar ta nan ake gane cewa yana karatun alkur'ani sai a bamu labari ka shi komai duk abin da ya yi abin a hakaito ne a faɗa ka ba zama ne aka yi balantana a ce wani ya me yasa wane fi yawan haddacewa a'a duk wanda ya lazumce shi yana tare da shi to zai ɗauki abubuwa da yawa wane ya zo masa ya ce masa kaza ya yi sallama ya zauna a kaza an yi kaza an yi kaza wani ya zo ya yi magana mai daɗi wani ya zo ya yi magana mara daɗi duk an hakaito to don haka wannan rayuwar kuma mu mu zama ‘yan gatan da aka ruwaito mana wannan abun ai mu muka fi cancantar mu karɓi wannan labarin da gaskatawa kuma musamman mutumin da mun fi sansa a kan kowa da muka sani. Ko ba haka ba ne? Yanzu a zo, ka zo kana gaskata da tatsuniyar wani, da mafarkin wani, amma wanda ya fi kowa daraja, shi kuma zancensa baka sha'awa kuma an zo maka shi da isnadi in kana son bincike shiga gonar tana nan a rubuce a rubuce a littattafai littafan da aka rubuta a wannan fannin sai su cika maka masallacin nan sau uku duk littafai ne kuma wanda aka riga aka buga su in kana so ka je ka zauna nan da shekara hamsin in Allah ya bore maka rayuwa kai ta karatu ka je ka ga yadda aka sha wahala aka tara wannan zancen amma haka kawai mutum ya zo buɗe baki ai ƙarya ne ai ba tabbas ba lalle bane ya zama an faɗi kaza an faɗi kaza mutum baya tausayin kansa Allah ya kyauta zaka zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ko yadda zancen Allah wajibi a gaskata shi to haka zancen manzansa sallallahu alaihi wasallam wajibi a gaskata shi likaunihi la yukhbiru sai da umarnin Allah duk abin da kaji ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha tunda yayi amfani da ma harafi ne na shumuli na umumi komai ya shiga ciki ay min alqur'ani wa ghairi alqur'an an gane duk da a cikin tafsirai malamai za su ce wannan qur'ani ake nufi tunda ana mai da raddi ne ga waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani to bayan ka isar da wannan saƙon na cewa ƙur'ani ake nufi za ka iya shigar da kuma tunda ma aka ce babu wanda zai iya kore wannan lafazin na umumi da shigar duk abin da ba ƙur'ani ba ma cikin abin da yake na faƙa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane duk abin da ya faɗa ya shiga ciki to kuma yanzu kai so kake a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din sauran zancensa wanda ba Qur'anin ba hawa ne to in hawa din ce in tasa ce hawa din ai tsarkakakkiya ce ko ba haka bane ya kamata a ce hankalinka bai kai ga ka ce ka kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zancen ba bal ka shigo da shi duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wahayi ne daga Allah sannan ya ce illa ko likaunihi la yukhbiru illa bi amrihi wala yantiqu illa an wahyihi baya furci sai daga wahayi da Allah ta'ala yayi masa to sai Allah muke ce laysa bi amaniyiku ka karanta ko lokacin ya ku na'am autun dazu baka tsaye da ni bai to insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi a aya ta gaba wato aya ta 123 laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana imani ya ƙara mana gaskatawa ga maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk